الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne wanda ya daidai da daren 23 ga watan shawwal hijira na da shekara 1426 daidai da 23 ga watan novemba shekara ta 2005 muna karatun littafin al'aqidatul wasatiyya rubutun shekul islam ahmad bin abdul halim ibn taymiyyat al-harrani allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba manta ba taken wannan karatu shine tauhidi addinin annabawa mun fara karatun wannan littafi asalin madarar karatun littafin ajiya a inda muka ji bayan kalmomin shahada da ibn taymiya yayi da salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda irin wannan muqaddima al-imam shafi'i ya dunkule ta a farkon littafin shi a inda yace bada'tu bi bismillah fil nazmi awwala tabaraka rahmanar rahiman wa maw'ila wa sallaitu sallallahu rabbi ala ar-ridha muhammadin al-muhda ila an-nas mursala وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير والبلاء وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا وأن أينه وأكيد الإمام الشاطبي الغرناطي يتترى مقدما للتافيشي ita ce abubuwan da ibn taymiya ya farfasa su a cikin muqaddimar wannan littafi da yake cewa bada'atu bi bismillah fi nazm awwala yace da sunan Allah nake fara wannan waƙen nawa tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila Allah madaukakin sarki mai albarka wanda kuma shine ubangijin mu gaba daya wa sallaitu yace abu na biyu kuma sai ce sallallahu rabbi ala rida tsira da amincin Allah su tabbata ga Muhammad yardajjen Allah wa itratihi da mutan gidan shi summa sahabati sannan sai sahabbai kuma man tala wa man talahum ala al-ihsani bil khairi wa bala da duk wanda ya biyo bayan su wajen aiki da alherin da suka zo da shi wanda alherin da suka zo da shi yana nan kamar ruwan sama wajen zuba sai ce wasallastu karo na uku ko sai ce anna alhamdulillahi da'ima godiya ta tabbata ga Allah dimin da'iman wa ma laysa mabdu'an bihi abin duk da ba a fara shi da godiyar Allah ba ajzamul ala yankakkiyar albarka ike da ita to idan jama'ar musulmi ba su manta ba muqaddiman nan ta shaykhul islam ibn taymiya duk ta ɗauko irin wannan kalmomin shahada da girmamawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da salati da neman aminci zuwa ga ɗan gidan shi da sahabban shi sa'annan sai malam ya ce bayan haka wannan bayani ne na aƙidoji na ƙungiyar da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kira ta da ƙungiya ɗaya mai ƙetare azabar Allah daga cikin ƙungiyoyi saba'in da uku da al'ummar shi za su kasu waɗanda a lahira kenan za su ƙetare azabar Allah a nan duniya kuma wannan ƙungiya su ne mansura har zuwa tashin ainihin alkiyama. to jimillar aƙidojin sai malam ya fara karkasa mana su kashin farko sai ya ce wa huwa imanu billahi shine yadda da Allah wannan na daga cikin jimillar aƙidar mutanen da za su samu nasara a nan duniya sannan su ƙetare su kubuta su kadai daga azaba Allah a ranar lahira sannan wa mala'ikatihi da kuma yadda da mala'ikun Allah wa kutubihi da yarda da littattafan Allah wa rusulihi da yarda da manzannin Allah wal ba'si ba'dal mauti da kuma yarda da tayar da matattu bayan sun mutu din wal imani bil qadari khairihi wa sharrihi da kuma yarda da ainihin kaddara duk abin da Allah ya kaddara ya aza maka mai daɗi ne ko mara daɗi sai ka yarda da shi waɗannan abubuwa guda shida su ne rukunan imani wanda yake imanin mutum ba zai tabbata ba sai ya yarda da su baki ɗayansu a bisa yadda alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka bayyana su mutumin duk da ya jayayya da ɗaya daga cikin waɗannan rukunai na imani wannan mutum ba musulmi ba ne ya zama ainihin kafiri ba don komai ba saboda karyewa ɗaya daga cikin waɗannan rukunan to rushewa ce ta imani rushewa imani kuma rushewa ce ta addinin musulunci waɗannan rukunai sun zo a cikin hadisin da al-imam bukhari da muslim suka fitar da shi daga sahabi abda sayyidina umar allah maɗaukakin sarki ya ƙara mushi yarda a inda ya ce wani lokaci muna zaune a majalisar manzon allah sallallahu alaihi wa sallama sai wani mutum ya zo da fararen kaya gashin shi baki sitik babu wahalar gajiya a jikin shi alamar dai wannan mutum ba daga nesa yake ba to sai dai abun mamaki ba mu san shi ba da ya ya zauna kuma sai ya zama saɓanin yadda ɗalibai suka saba zama gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya zauna dab da dab har sai da ya jingina guyawun shi da guyawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki tafukan hannayen shi ya aza akan cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai muka ga to wannan rashin ladabi ne wannan menene yake tafe da shi yace haka ne muka zauna muna sauraron wannan mutum ya fara tambayoyi game da musulunci game da imani game da ihsani sa'annan game da tashin alkiyama ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama game da imani a musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musulunci shine ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka tsai da sallah ka ba da zakka ka yi aikin hajji ya kawo mishi waɗannan rukunai da azumi da sauransu rukunan musulunci guda biyar cap sai ce gaskiya ka faɗa umar ya ce sai muka ƙara ɗimaucewa muka ƙara kiɗimewa wannan dama ya sani ya zo neman ƙura ne amma kuma tsarin tambayar shi bace kama da ta ƙura ba to bari dai mu sake ji sai ce kuma menene imani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'th ba'da al maut wa bil qadri khairihi wa sharrihi ya ce ai imani shine ka yadda da Allah da mala'ikun shi da littattafan shi da manzannin shi ka yadda da kuma cewa Allah zai tayar da mutane bayan sun mutu Allah zai tayar da halittu bayan sun mutu tsuntsaye ne dabbobi ne kwari ne aljanu ne kowa sai ya ainihin ɗanɗani mutuwa sannan kuma sai an tashe shi a ranar alkiyama an yi mai hisabi daidai da gwargwadon yadda ya aiki sannan ka yarda da abin da Allah ya kaddara maka abin daɗi ne mulki ka samu aure ka samu mukami ka samu kujera hajji aka baka gasar karatun alkur'ani ka ci sadakar mota aka yi maka zakka ce aka kawo maka gida aka baka aiki aka ɗauke ka waɗannan ƙaddarori ne waɗanda ɗan adam yana fassara su a alheri ko to kada ya taɓa ɗaukar iyawar shi ce kai ya taba ɗaukar ƙoƙarin shi ne kai ya taba ɗaukar kusancin shi ne ai shi ɗan gata ne ai yana da ainihin first class a jarabawa duk ba wannan bane ya ɗauka wannan wani abu ne Allah ya kaddara mai na alkhairi haka in ya samu akasin haka ya tafi jarabawa ya je faɗuwar wasu ya je neman aure aka kada shi ya je neman a bashi sadaka ko zakka aka hana shi ya je gasa alkur'ani ya faɗi ya je duk al'amura suka rikice mishi baki daya wannan kuma dan adam yana fassara su a matsayin sharri to ya ɗauka daga Allah ne ɗauka daga Allah ne shi ke sa sai ya tawali'u idan daɗi ya zo ba zai kecare ni ya saba ma Allah ba ɗauka cewa ba daga Allah ba ne daga wane ne na ɗaya ya rabu da Allah madaukakin sarki na biyu ya je ya kala wa wani wanda bai ci ba bai sha ba bai ji ba bai gani ba sai ya samu kanshi a cikin rikicewa game da tauhidi game da rayuwa amma in ya dauka cewa duk abin da ya same shi to daga Allah ne shi kenan matsala ta yi sauki ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to dangane da waɗannan matsaloli jama'a matsaloli ne waɗanda suke buƙatar a ɗan tsaya ainihin a tattauna su saboda a fahimci gaɓoɓin waɗannan maganganu dalla-dalla kamar yadda shi ainihin wato wannan babban malami shekul islami ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani Allah ya ji ƙanshi maganar imani da Allah malamai suka ce abinda ake nema da kai game da imani da Allah shine in ka yadda da Allah maɗaukakin sarki akan cewa Allah akwai shi akwai Allah abu na farko da ake neman ka yadda kenan abu na biyu da ake neman ka yadda tunda har ka amince da farko akwai shi to ka san cewa duk abin da ka gani kuma Allah ne ya yi wannan abin shi kadai bai da abokin tarayya sannan wannan sai lazimta maka abu na uku shine yadda da ɗayanta shi wajen bautar da za ka yi mai tun da ka yadda cewa shi kadai ya yi ka shi kadai ya yi komai sannan wannan ya lazimta kenan Allah nan da ya yi ka shi kadai ya yi komai shi kadai ya cancanta a bauta mai shi kadai to wani suna ya haushi kenan shi kadai wanda babu wanda yake da irin shi wasu siffofi sun haushi kenan wanda babu wanda yake da waɗannan siffofi na yi wannan magana ne tsakanin mufradi a wajen suna da kuma jam'i a wajen siffofi don malamai sun ce allah maɗaukakin sarki wannan kalma allahu ɗin suna ne ka'imi zati da Allah maɗaukakin sarki kamar yadda za ka ga a mu mutane mu halittu sai ka ji an ce wane yana da sunan yanka to sunan yankan nan shi ne asalin sunan shi duk wani suna da zai samu a duniya bayan wannan siffa ce ga wannan sunan sunan shi muhammad sai ka ji ana cewa muhammad sani wannan sani din ba sunan shi ba ne siffarta Muhammadin ne ma'ana shi a gidansu shine jeren giyar Muhammadu na biyu sai kuma aka ce ibnu Ibrahim ɗan Ibrahim har yanzu ana siffanta shi ne ana danganta shi zuwa ga mahaifin shi an fahimci wannan da kyau ko sai aka ce al-ibawi ɗan ƙabilar ibo har yanzu ba sunan shi ake sake faɗi ba siffa ce ta muhammad har yanzu ana nan sai ya karatu ya karatu sai ya zama likita sai aka ji ana cewa dr muhammad sani ibnu ibrahim har yanzu dokta ɗin ba sunan shi ba ne siffa ce wadda ta faɗo mishi mun fahimci wannan da kyau ma'ana sunan yankan nan kwaya ɗaya har ya mutu duk abin da ya biyo baya in ya makance aka zo ana ce mishi muhammad sani ibrahim makaho siffa ce in ya gurgunce muhammad sani ibrahim gurgu siffa ce muhammad sani ibrahim mai bargo yana sai da bargo mecece siffa ce duk wani abu da zai biyo bayan wannan to wannan misali ne ne muku ba dan ina kwatanta halittu da Allah ba domin Allah yana cewa fala tadribu lillahi al-amsal dangane da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki Allahu ɗin suna ne na Allah shi yasa tun da ake ganganci da ɗan takifanci ba a taɓa samun wanda ya taɓa ganganci ya sanyawa wani abin da yake bautawa Allahu ba amma daga cikin sunaye da siffofin Allah akwai waɗanda ake ɗiba ana dangantawa wasu ainihin wato abibaɗan bautawa kamar al'ilahu ilahu wa ma min ilahin illa ilahu wahidun babu wani abin bautawa sai abin bauta ɗaya to yanzu ilahu na daga cikin suna ko siffofin Allah madaukakin sarki ta ana gaya wasu abubuwa waɗannan an gane wannan da kyau to amma ba wanda ya taba ganganci ya sa wa abin bautawan shi Allahu ko mutanen kafiran jahiliya da suka so su yi minto ba su iya ɗauko sunan kai tsaye ba Allahu sai suka ce gunkayyar su Allatu mun fahimci wannan da kyau ka duba duk ɗan takifancin bahaushe da bayarabe da in suka sanya suna zuwa dangantaka ga sunan Allah sai su datse sai su koma suna kiran na ƙarshen amma bahaushe ko bayarabe bai taɓa ganganci ya yanke na ƙarshen ya kira ba in dai wajen Allah ne ka taɓa jin Abdullahi ana ce mishi lahu ko Allahu amma Abdulaziz ba za ka ji ana cewa Azizu za ka ji ana cewa Wahabu haka ne to ba za ka taba jin bahaushe ko bai rabe duk gangancin su sun yi ganganci wajen sunan Allahu din nan al Abdullahi ka ji ana cewa Allahu an taba amma Abdul Aziz ba Abdul Razzaq sai ka ji ana ce mishi Razzaq ina fatar mun gane to wannan suna ne wanda baya tabuwa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai ka yadda cewa Allah yana da wani suna da wasu siffofi waɗanda shi kaɗai ne ya cancance su ba wanda yake da waɗannan siffofin ina fatar mun gane domin dukkanin wata siffa da aka siffanta Allah da ita ko da an yi rinto an ba wani za ka ga ma'anar wannan siffar ta Allah babu ita ga wannan mu ɗauko wannan misalin ɗauko muna gumakan jahiliya galibi sunayen da aka ɗibo aka zuba musu sunaye ne na Allah aka yi rinto mun kawo allatu daga allahu sai ne sai al'aziz sunan Allah ne sai suka ɗauko al'uzza al'uzza almanatu almanatu daga almannano mai kyauta da ƙari gunkanyar mutanen faƙif ƙabilar banu faƙif da aka samu kaɗan daga cikinsu suka musulunta sai suka gayyaci manzon Allah ya tafi gare su ya nemi su bayani dangane da addinin musulunci sallallahu alaihi wasallam suna cikin tambayoyi yana amsa musu ina hukuncin zina manzo Allah yace haramun ina hukuncin shan giya haramun ina hukuncin riba kaza sai suka ce ya manzon Allah wal manatu ma anta sani'un biha to manatu kuma ya za kai da ita gunkan su ce da ta firgita su a jahiliya sai manzo Allah yace ihdimuha kurgurguza ta sai suka ce subhanallahi wallahi da manatu ta san abin da zaka ce kenan in ka zo nan da kafin ka iso ta hallaka duk mutanen garin nan da waɗanda ke makwabtaka da su manzo Allah ya ce ku rusa ta ya bar garin sai ya turo Khalid ibn Walid da Al-Mughira ibn Shu'ba waɗannan gagararru ne a jahiliya duk abin da ya gagara to waɗannan kuma za su je su faskara abin da ikon Allah don haka da suka ji rusata da yake Khalid bin Walid ya kware da jahiliya ya zauna ya sha madarar jahiliya ya san irin makircin jahiliya sai ya ce Mughiratu bin Shu'ba idan muka je za mu rugurguza ta ni ne zan fara kukan kura in datse ta idan na datse ta sai in fadi ina wutsul wutsul dan mu gwada imanin su mu gani sai ce to wannan makida ta yi kyau suna zuwa ka ce ai ga wakilan manzon Allah nan sun zo za su rugurguza manatu kabilar banu saqib suka fito abin yayi girma a zukatarsu waɗannan waɗanda suka musulunta kenan saboda gunkin ya zauna musu a zuci da Khalid bin Walid ya je sanya gatarin shi ya datse ta sai faɗi yana harbe-harbe da kafafuwa sai kai ta kyalkyala dariya ka ce haba yaro ko yan bana bakwai ne ba mun faɗa ba mai gidan kuma nan mun gaya mai kaza kaza kaza kaza kaza sai Khalid bin Rabi sai ya miƙe ya ce wallahi hila ce ya ku kabilar Banu Faqif wallahi na gwada ku ne ga imani ya zauna muku ko ya ce ku yarda da Allah shi kadai za mu gurguza ta a yanzu babu abin da zai faru domin ratu bin shu'ba ya kukan kura ya kanta malam da ya fara datsatta yana sararta nan da nan sai wata shedaniyar aljana kawai tsohuwa sai ta fito sai ta sheka da gudu shi kenan aka rusa ta dama shedanu ne suke zama bayan gumakan ana bauta musu al-imam al-baihaqi shi ya rawaito wannan da isnadi kyakkyawa a cikin kitabus sunan Allah ya taimake mu jama'ar musulmi dole ne a yi imani da Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya a bauta mushi kuma shi kadai sannan wannan sai lazimta kamar yadda muka faɗi yadda da sunayen Allah da siffofin shi baki ɗaya to in ka samu waɗannan abubuwan sun haɗu a zuciyarka to ka yadda da Allah ka yadda cewa akwai Allah kar ka ɗauki aƙidar dahariya waɗanda suke cewa babu Allah balle a samar da ayyukan shi ma'ana ba su yarda da Allah ba suka ce babu shi to tun da babu shi to magana ya yi kaza ma bata taso ba magana a bauta mai ma bata taso ba magana yana da wasu sunaye da siffofi duk wannan bata taso ba ko kun fahimci wannan da kyau jama'a waɗannan a dasu ake kira da hariya waɗanda suke cewa in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar suka ce wannan rayuwa ba komai ba ce rayuwa ce mata ce kawai kowa in ya zo ya gaji ne ya gaji lokaci ya yi kawai sai ya mutu tsawon zamani ne ke kashe ka da gajiyar rayuwa suka ce haka kawai rayuwar take kamar yadda shuka za ta fito ta mutu kawai shi kenan su a wurin su ba wanda ya halicci shuka ba wanda ya halicce ka kawai shuka ce lokacin fitowa ya yi saboda yanayin ruwan sama ya sauka a ƙasa wa yake saukar da ruwan saman ba su yarda ba sai suka ce juyin yanayi ne haka duniyar kawai take to waɗannan dahariya ne a yanzu ma akwai waɗannan su ne 'yan communist 'yan communist da waɗanda suke rayuwa a tare da cewa communistanci tsari ne irin na tattali socialist tsari ne irin na tattali amma kuma ya harbi aƙida su ba su yadda da akwai Allah ba irin mutanen ƙasar Rasha irin ƙasashe na China da makamantansu waɗannan gaba ɗaya ba su yarda da Allah ba rashin yarda su da Allah shi ta sa sai suka zama zuzurutun maguzawa ba abin da suka yarda wanda za su bautawa domin suna ganin babu wani sakamako da zai zo ina fatar mun gane to waɗannan ne kaɗai ba su yarda da Allah ba a daɗin da yanzu amma bayan haka dukkan kafirai sun yarda akwai Allah sun yarda Allah yake kaza sun yarda Allah yake kaza inda ake samun bambanci shine a bauta mishi shi kaɗai ka a haɗa shi da wani to a nan ne kaɗai musulmi ne yake keɓantuwa da wannan siffar ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to in ka samu waɗannan abubuwan tattare da kai dangane da imani to sai ai maka murna ai maka ainihin marhaba lale ka samu kyakkyawan imanin da ainihin ake maganar asabu bayan wannan malam ya ce wa mala'ikatihi da kuma yadda da mala'ikun Allah ko kalmar mala'iku jama'a jam'i ce ta ainihin malak asalin kalmar ma'laku asalin kalmar kenan min al'uluka ta samo asali daga al'uluka mecece al'uluka ar-risala wato sako su mala'iku jama'a nau'i ne daga cikin nau'in halittun da Allah maɗaukacin sarki ya halicce su kuma ya sanya wurin zaman su shine sararin samaniya duk inda ka ga mala'ika in ba a sama ba to kama an tura shi ya je wani aiki ne ina fatar mun gane wurin zaman su gaba daya sama amma duk inda kaga wani mala'ika ba a sama ba ko kuma kaji an ce mala'ika kaza ya zo kaza to an turo shi wani idan da wani sako ne na Allah madaukakin sarki Allah kuma ya wakilta su suna ainihin kula da sha'anoni da yawa daga cikin ayyukan da ya aza musu kama ainihin busa kaho kamar kula da gidan wuta kamar kula da abubuwan da ya shafi ɗaukar rai da al'amuran da suke alaƙa da rubuta ayyukan bayi da kuma tambayar ayyukan bayi ɗin a cikin kabari da makamantan wannan a cikin hadisin da al'imamul bayhaqi ya rawaito da isnadi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace an halicci mala'iku daga haske an halicci aljanu daga harshen wuta an halicci adamu babanku daga abin da aka siffanta muku shine yimbu ma'ana su mala'iku maddar da aka yi su haske aka ɗiba ainihin aka yi su to wannan kaɗan kenan cikin bayanai dangane da al'amarin da ya shafi mala'iku amma in ba haka ba al'amarin mala'iku jama'a duniyar mala'iku wata duniya ce mai faɗi amma ina so ka fahimci in an ce duniyar mala'iku ba ana nufin wani yanayi da wata ƙasa da mala'iku suke zaune ba a'a yanzu aka zo sai a ce duniyar likitoci ma'ana an kaje cikin likitoci ka zauna ba abin da za ka je suna hira sai abin da ya shafi aikinsu wani sabon magani ya fito an bai wani mara lafiya kaza wani mara lafiya ya mutu in ka zauna cikinsu wato ka shiga duniyar suwa kenan ka shiga duniyar likitoci da ka shiga duniyar 'yan mata marasa aikin yi su kuma sai ka ji suna zancen fina-finai samari mujallu yadda ake soyayya yadda ake kama samari yadda ake kaza su kuma ka shiga duniyar su kenan amma kaga duk a wannan sararin duniya ce suke ko don muka ce duniyar mala'iku muna nufin rayuwa irin ta mala'iku wata rayuwa ce wadda take buƙatar a zaunar da al'ummar musulmi a karantar da su don su san mala'iku su iya suranta su a cikin zukatansu yadda ya kamata su iya ainihin sanin su da suranta su shi yasa nake son dan yi amfani da wannan damar insha Allah ta'ala dan tattauna mana mas'aloli yan kaɗan dangane da abin da ya shafi su ainihin mala'iku din insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda muka yi bayani da mun yi bayanin yadda ainihin aka halicci ko kuma daga abin da aka halicci su mala'iku din wajen girman halitta jama'a mala'iku suna da girman halitta kwarai da gaske saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kanshi ya taɓa ganin mala'ika jibril ne a cikin surar da Allah ya halicci mala'ika jibril din amma su biyu rak bayan haka duk wani gani da annabi yake wa mala'ika jibril yana zo mishi ne a wata surar daban musamman sura irin ta mutane yana daukan surar wani sahabi mai suna dihiya alkalbi na fatar mun gani Allah madaukakin sarki a Qur'ani ya ce wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin sannan ya sake cewa wala qad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha عندها جنة المأوى منظر الله يا تبغن الملائكة جبريل بالأفق الأعلى أسرر السماء حديثي ذو فسر من ينزل ضد عائشة إن شاء الله تعالى sannan sai Allah ya sake cewa kuma walaƙad ra'ahu nazlatan ukhra bayan wancan ganin da annabi ya taɓa hange ya ga mala'ika jibril a sararin sama ya sake ganin shi wani karo na daban wani lokaci ne a inda sidratul muntaha a wurin magariyar tikewa sa'ad da aka yi mi'raji daga baitul maqdisi aka ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka hau da shi har sama ta bakwai da suka tafi suka tafi a sama ta bakwai sai mala'ika jibril ya kawo annabi wurin wata magariya magariya ce babba ya ce ‘ya'yan magariyan ma kamar tuluna na ƙasa hajar wato sun kai manya-manyan jarkoki yanzu ko randuna sai mala'ika jibril ya ce to wa mamin na illa lahu maqamun ma'lum kowa da ka gamu cikin mala'ikau to yana da matsayi sananne iyakar inda Allah ya min izini kenan babu wata halitta da ta taba wuce wannan gurin amma da yake kai isasshe ne a wurin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kai gaba manzo Allah ya ce na taka na taka ya ce sanda na juyo zan yi maraba kenan ko zan yi ban kwana da Jibril ya ce a lokacin jibril ya rikida ya koma halittar shi ya ce lokacin ne sai na gan shi karo na biyu a halittar shi shine Allah yake ba da labari wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra karo na biyu din kenan ya ce ya juya shi zai tafi shi kuma ya juya haka su yi kwana sai ga mala'ika jibril har ya rikida ya koma surar shi hadisi yana cikin sahihul bukhari sai ce inda jannatul ma'awa a nan ne aljanna da kowa yake sa rai ya kai a nan ne ainihin wannan wuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika jibril a wurin wannan magariya sannan ya zo a cikin hadisi Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama me ma'anar waɗannan ayoyi shin ayoyin suna nufin manzon Allah ya ga Allah ne ko ku suna nufin manzon Allah ya ga mala'ika Jibril jama'a mun fahimci yadda aisha ta iya tambaya ko tambaya ta ilimi don waɗannan matsaloli ne da kullum ɗalibai ilimi suna tambaya shin ina ma'anar waɗannan ayoyi shin da Allah ya ce wa laqad ra'ahu bil ufuqil a'la shin Allah ne ake nufin manzo Allah ya gani ko kuma malaika Jibril ya yi siyakin ayar ma yana nuna wa ka koro karatun da ke baya sannan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra take ta tambayi manzo Allah ina ma'anar waɗannan ayoyi guda biyu faƙala sai manzo Allah ya ce inna ma huwa jibril ai jibril ake nufin na gani lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghayra hatayn almarratayn yace in ba waɗannan lokuta guda biyu ba ban taba ganin mala'ika jibril a cikin surar da Allah ya halice shi ta mala'ika ba waɗannan halaye guda biyu manzo Allah ya ce ra'aituhu munhabitan minas sama na gan shi a lokacin da yana ainihin ƙoƙarin ya sauko daga sama saddan izama khalqihi ma baina sama'i ila al-ardi yace girman halittar shi ta kai har ya mamaye sararin da ke tsakanin daga sama zuwa ƙasa gaba ɗaya ya mamaye wannan sashi ina fatar mun gane wannan hadisi sahihi ne al-imam muslim ya ruwaito shi lamba hadisi na 177 Allah madaukakin sarki ya taimake mu haka nan al-imam muslim ya sake ruwaitowa a wannan lamba Aisha ta ce ta tambayi manzon Allah wato an tambaye ta game da inda yace summa dana fatadalla summa dana sannan sai ya matso fatadalla ya ƙara ƙasa ƙasa ina ma'anar wannan aya wane ne da na ɗin waye tadalla ɗin waye ya matso ƙasa ƙasa ɗin ya ƙara kusantuwa faƙalar sai ta ce inna ma zalika jibrilu alaihi salamu ai jibrilu ake nufi kana ya atihi fi suratin rijal ya kasance ya saba zo wa annabi a cikin sura ta mutane wa innahu atahu fi hadhihi al-marra fi suratihi to a wannan lokaci sai zo mai a cikin sura shi allati hiya suratuhu sura shi ta haƙiƙa fasadda ufqa sama sai ya mamaye duk baki ɗayan sararin sama a wannan lokaci ina fatar mun gane sannan ya sake zuwa a cikin sahihul bukhari har wa yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar da ibn mas'ud yake ba da labari yace ra'a muhammadun jibrila lahu 600 junah junah ya ga ainihin wato manzon Allah ya ga mala'ika jibril yana da fuka-fukai guda 600 jama'a fuffuke ko na kyankyaso ne aka tara 600 fa za ka yi kallo a wurin nan balle fuffuke irin na mala'ika wanda Allah da kanshi sai da ya ce uli ajini hatin masna wa sulasa wa ruba sai ce ya zidu fil halki ma ya sha wani mala'ikan fuka-fukai biyu wani uku wani hudu wani kuma gwargwadon yadda Allah ya so ya kara mishi to mala'ika jibril kaji shi kadai annabi ya gan shi da fuka-fukai guda ɗari shida ba gashi ba faffuffuke wani kan wani wani kan wani yaya al'amarin yake wallahu alam guda ɗari shida Allah madaukakin sarki ya taimake mu waɗannan abubuwan ba komai suke nuna mana ba kaɗai abin da muke so mu faɗi a nan shine mala'iku suna da girman halitta Allah kaɗai kuma ya san iyakar girman halittarsu ina fatar mun gane to daga cikin mala'ikun da suke da girma kwarai da gaske akwai mala'iku waɗanda aka sani da hamalatul arshi waɗanda ke ɗauke da al'arshin Allah maɗaukakin sarki ya zo a cikin ainihin hadisin abu dauda daga jabir dan abdullahi hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace uzina li an uhaddisa an malakin min mala'ikatillahi Allah ya bani izinin in karantar da ku in yi muku jawabi game da wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah min hamalatul arshi daga cikin mala'ikun da ke ɗauke da al'arshin Allah inna ma baina shahmati uzunihi ila atikihi masirata saba'a mi'a amin wannan mala'ika tsakanin fatar kunnen shi zuwa kafaɗar shi wannan tsakanin to tafiya ce ta shekara ɗari bakwai mala'ika ɗaya kenan daga cikin mala'ikun da ke ɗauke da al'arshi guda takwas kar kumanta wa ya hamilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya mala'iku takwas to kaji ɗaya daga ciki kadai kaji daga kunnen shi zuwa kafaɗa shi tafiyar shekara ɗari bakwai hadisi ne sahihi al-imamu abu dauda ya ainihin fitar da shi sannan a cikin littafin mu'jamu tabarani al-awsat da isnadi sahihi anas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace uzina li an uhaddisa an malakin an malakin min hamalat al-arshi rijlahu fil ardi sufla wa ala qarnihi al-arsh wani daga cikin mala'iku kuma da Allah ya manzon Allah izini ya karantar da al'umma kuma ba da labarin mala'ika ma sai da aka mai izini eh walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin baya kirkira ya fadi da kai sai da aka mai izini yace to wannan mala'ikan kafafuwan shi suna can a ƙasa ta ƙasa ƙasa guda bakwai ce hawa hawa matakala matakala to ƙasan ƙasa ta can ƙarshe kafafuwan shi suna can amma kuma karne shi kawar shi yana can sama can kuma saman saman bakwai yana dauke da al'arshi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko sai kaga dan adam kuma ya kafa hula haka wani figagge da shi wai yana tafiya yana rangwada kowa yake kaji mala'ika ɗaya kafafun shi suna can kasan kasa kawon shi kuma can ya take wajen al'arshi ya kere tun daga ƙasa har tsakiyar har sama kai kuma kana nan digon ba kana nan ka ɗora hula a kan goshi ka sa tabaro kana bidiyowa sannan sai ce wa baina shahmati udunaihi wa atiqihi khiffaqani at-tayri sab'ami'a amin tsakanin kunnuwan shi zuwa kafaɗar shi don kuma tsuntsu zai tashi ya yi tafiyar shekara 700 yana fifirwa sannan ya iya kaiwa daga kunnen shi zuwa kafaɗar shi ya ƙulu zalikal malak ga irin zikirin da wannan mala'ikan aka aje shi kawai ya yi subhanaka haifu kunta shi kuma zikirin shi kenan subhanaka haifu kunta sarki ya tabbata gare ka ya Allah duk inda ka kasance Allah madaukakin sarki ya taimake mu to waɗannan kaɗan kenan dangane da abin da ya shafi waɗannan sifofi na mala'iku jama'a sannan mala'iku kyawawan halitta ne kyawawa ne saboda tsabar kyansu qur'ani ya ba da labari falan mara athu falan mara ainihu akbarnahu وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم كاجي استشهادي سند النبي يوسف wannan matar mai gidan shi ta jarabtu da shi ta rasa yadda za ta har dai ta bayyana jarabarta ta neme shi ya ki yadda sai kuma labari ya watsu a gari sai aka zo ana tseguminta sai ta yi siyasa ta ce to tana neman duk matan gari kowa a zo a zo akwai shagali gidanta akwai walima akwai liyafa ana zaune ana cin abin duniya malam karas ne menene menene ana yanka da wuka irin manya-manyan gidajen manyan mutane sai ta ce annabi yusuf ya zo ya wuce kawai ya zo ya wuce ita ta zauna shekara da shekaru ta dan yi abu an dan ana ta mata kwanzabar ma a gari to ya dan zo ya wuce gaban su kai kamar mai fareti da ya zo ya wuce duk mata suka kiɗime gaba daya suka yi ta yanke hannayensu ma ba su san suna yanke hannayensu ba saboda me saboda tsabar kyau sai suka ce hasha lillahi tsarki ya tabbata ga Allah sai suka ce ma haza bashara wannan ba dai mutum ba in haza illa malakun karim wannan babban mala'ika ne a cikin mala'ikun ma ya haɗu wannan kalmomin da mata ke amfani da su kenan in aka ga saurayi sanɓale ne a ce kai wannan ya haɗu to su da suka ga ya haɗu ya har haɗe din sai suka ce ma ba mutum ba ne wannan mala'ika ne mala'ikun ma ba karami ba babba alamar mala'iku kyawawa ne saboda Allah ya bada wannan labari kuma ya amince da shi ina fatar mun gane mala'iku suna rikida su zama gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya so su zama daga ciki dai suna rikida nassin Qur'ani ya bamu labari hadisai sun bamu labari mala'iku suna rikida suna zama mutane sun rikida a lokacin ainihin da dama sun zo sun kawo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wasu ainihin abubuwa waɗanda sun ba da mamaki ga zuwan mala'ika jibril da kuma hadisin da manzo Allah ba da labari wani ya tashi zai tafi ziyara abokin shi ko dan uwan shi sai ga wani mutum na bin shi a baya ya tsaye da shi bawan Allah ina zaka je ce garin nan zan shiga da zaka je ce zan je ziyara wani dan uwana ne kana bin shi bashi ne zaka je karban bashi ce a'a kana fara yi maka wani alheri ne ce ayo ne zai saka ne ziyarar shi sai ce abin je ne sadar da zumunci saboda Allah ya samu lada sai ce to gaskiya ne ba mutum bane mala'ika ne Allah ya turo ni in bi bayan ka in tabbatar maka da cewa kai dan aljanna ne yanzu kun ga wannan dalili ne akan mala'iku suna rikida ko to wannan ainihin ya tabbata a cikin ainihin hadisin sahihul bukhari da muslim sannan sahabbai sun ga mala'iku a ranar yakin badar suna sauka daga sama da siffofinsu da surorinsu a wannan lokaci ne kafirai da suka samu wani sadauki suna ɗaukar surakatu bin malik ne wanda suka sani ashe shedan ne ya rikide zaman musu wannan sadauki ya yaudare su shi da yake shedani ne yana hangen waɗannan mala'iku kafin kowa ya fara gani sai karce da gudu yaya kuma surakatu bin malik ya ce inni ara ma la tarawna ina ganin abin da ba ku gani ina fatar an gani Allah madaukakin sarki da ainihin taimake mu bayan wannan aka ce ba kyau a siffanta mala'iku da siffan mazakuntaka ko matantaka karka ce maza ne karka ce mata ne ka dai ce mala'iku kawai sai dai in ya kama a cikin magana da gwargwadon yadda ya kama maka shikenan mala'ika ya zo nan a kai a hausar garin ku mala'ika ta zo nan amma ba hausar garin ku ce ta tursasa maka haka ba wai nufin kake ka ce namiji ne ko mace ba kamar yadda bakano sai ce keke na ya lalace ba zazzagi sai ce keke ta ta lalace bakano da ya ce keke na ba yana nufin keke namiji ne irin namiji shi ba ba zazzagi da ya ce keke ta ba yana nufin keke mace ce ba a amfani da kalmar ne a gwargwadon hausar shi ya faɗo haka to mala'ika ma in ya faru kaya haka babu laifi ina fatar an gane amma kakka kudurce cewa maza ne su ko kuma mata ne ga su nan dai haka sannan yana daga cikin muguwar ɗabi'ar jahiliya sun kudurta cewa mala'iku din nan ‘ya'yan Allah ne kuma suka kudurta cewa mata ne to sai wauta ta zan kan wauta su ba su son ‘ya'ya mata kuma sun ce mala'iku ‘ya'ya mata ne kuma sai suka ce ‘ya'yan Allah ne shi ne Allah ya ce wani wani irin rabo ne tilka izan kismatul visa akwai zalunci a cikin wannan rabon wai za bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawl min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab da an zo an ce kai wance matarka ta haihu fa mata wata ta haihu me ta haifa mace sai lulluɓa kan shi sai ta mishi ihu a koro shi daga majalisi yayi abin kunya matar shi ta haifi mace to kun ga jahiliya kenan su haihuwar mace a wurin su aibi ne ba su san mace to amma kuma sai suka danganta mala'iku mata ne kuma suka ce ayan Allah ne shine Allah yace ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallahu wa innahum لكاذبون أصطفى البنين بنائه بناتي على البنين Allah ya ce saboda ƙaryar su fa har cewa suke Allah ya haihu Allah ya ce ƙarya suke ya kun Allah zai haihu kuma sai ya zaɓi mata kuma ya bar maza ba irin wanda su suke so ba Allah ya kiyaye sannan ba sa ci ba sa sha jama'a mala'iku ba sa ci ba sa sha aikinsu shine Allah ya ce yusabbihuna laila wan nahara la yafturuna tasbihi suke dare da rana ba sa kakkautawa kuma lokacin da bakin nan suka ziyarci annabi Ibrahim a lokacin da farko bai san cewa mala'iku bane ya dauka mutane ne sai ya tashi yana gaggawa ya je aka soya musu dan malaki kaza kaza kaza kaza kaza da ya miƙa musu sai ya ba sa ci ya ce ala ta kuluru ba za ku ci ba to kuma yana faɗin haka su kenan sai gaban shi ya faɗi sai gana ai ba mutane bane a shi mala'iku ne sai lokacin Allah ya yi izini ya gane jama'a mun fahimci wannan da kyau sannan mala'iku ba sa gajiya jama'a ba sa gajiya yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna bature ya yi kokarin ya ah, kirkiri abin da shi ma bai gajiya ya ta wuce aiki shine industrial robots a kirkiri wasu na'urori a yi su da siffofin mutane da komai da komai za su yi aiki amma suna gajiya suna gazawa suna collapsing ma robot yana cikin aiki sai faɗi sau da wani na'ura ko wani bias ko wani aiki ya kone a jikin shi ai ba wanda ya isa ya kwaikwayi Allah ina fata an gane Allah malaukakin sarki ya taimake mu mala'iku yawansu ba wanda ya san iyakar shi sai Allah saboda Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa taron dangin ubangijinka da ya dangane da mala'iku babu wanda ya san ainihin wato iyakaci sai Allah madaukakin sarki a cikin hadisin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yu'ta bi jahannama yawma idhin laha sab'una alfa zimamin za a kamo wutar jahannama a ranar alkiyama jama'a wutar jahannama tana da linzami linzami da ake janta har guda dubu saba'in ma kulli zimamin kowane zimami ɗaya kowane linzami ɗaya cikin guda saba'in ɗin nan saba'una alf malak akwai ainihin mala'ika guda saba'in ya jirunaha saba'una alf mala'ika dubu saba'in suna ainihin jan wannan yanzu wannan yana nuna adadin mala'iku wai san iyakar shi ta duba wutar jahannama tana da linzami da ake kamo ta guda dubu saba'in kowane linzami ɗaya kuma mala'ika dubu saba'in zai kama dubu saba'in su dubu saba'in ɗan makaranta ku yi lissafi miliyan arba'in da tara da biyar kaji wani ikhtilafin umma mathematicians ma suna ikhtilafi ko jama'a mun fahimci wannan da kyau ko dubu saba'in so dubu saba'in sarki ya tabbata da Allah madaukakin sarki to idan ku wannan wutar jahannaman fa da ake jawowa jama'a suna cikin janta wanzu Allah yake sai ta kubuce musu kuma in ta kubuce a dandalin kiyama sai su bi ta da gudu da kyar za su kamo ta yace inda ba su iya kamo ta ba da sai ta babbace duk abin da ke dandalin kiyama tun kafin a yi hisabi to kuma wai tana jiran a saka mutum ne fa da dutse a ciki kai mutum ka shiga uku shi yasa ka bi Allah kawai tauhidi addinin annabawa Allah madaukakin sarki ya taimake mu daga cikin ainihin mala'iku akwai sunayensu kamar haka akwai mala'ika jibril da mika'il ko mikala duk ɗaya ne akwai israfil akwai malik duk waɗannan sunayen mala'iku ne akwai rudwanu sannan akwai munkar da nakir wanda bahaushe ke cewa wala kiri akwai haruta da maruta to sai dai akwai suna wanda mala'ika ake kiran shi da shi mala'ikan mutuwa ba daidai bane shine azra'ilu azra'ilu din nan jama'a ba sunan mala'ikan mutuwa bane wannan sunan qur'ani bai ambace shi da haka ba hadisi bai ambace shi a haka ba sai dai ya zo ne a cikin bible old testament littafin kiristoci tsohon alkawari amma a nassin qur'ani malakul mauti Allah madaukakin sarki ya ainihin kiraye shi Allah yake cewa qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum ka ce musu mala'ikan mutuwan da aka wakilta ya aiki a kan ku shi zai ɗauki ranku nassin hadisin abu dauda da bazzar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce summa yaji'u malakul mauti alaihi salamu sannan in mutum ya zo zai rasu dab da rasuwar sai mala'iku sai su sako sai su kewaye shi yana ganin su iya kallon shi sannan sai mala'ikan mutuwa sai zo ya zauna daidai kan idan ran mumini ne sai ran ya sulluɓo kamar yadda ruwa ke fitowa daga bakin kula idan kuma rai ne na kafiri ko fajiri sai a rinka jijjiga kamar yadda ake jijjigar bishiyar da ta kafa sayoyi a ƙasa wannan dalili ne akan sunan mala'ikan mutuwa malakul mauti ba wai azra'ilu ba don haka ku daina cewa azra'ilu Allah ya kiyaye sannan akwai raqibun da atid raqibun da atid dinnan ba wai sunan mala'ika ne guda biyu kamar yadda yake surantuwa cikin kwakwalan mutane ba sunan mala'ika ne guda daya sunan mala'ika ne guda daya nassin qur'ani menene yake cewa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani lafazin magana ba wata furta magana da dan adam zai yi sai ya zama gaba gare shi akwai raqib atid haka yace to amma sai mutane sai su dauka wai raqibun atidun din nan ai raqibu ne da atidu musamman masu wa'azin turmiji haka suka saka wa mutane irin wannan tunanin amma raqibun atid mala'ika ɗaya ne kamar yadda mu ma mutane akwai masu tagwayen suna a ce zainabu abu ba haka ba ne tagwayen suna irin suna ya irin na muhammad awal muhammad sani muhammad mustafa duk waɗannan tagwayen suna ne mutum ɗaya ne amma suna biyu to haka wannan mala'ika ɗaya ne amma sunaye guda biyu ina fata an gane siffanta shi ne ko na'am Allah madaukakin sarki ya taimake to bayan waɗannan sai mu ainihin ketara kaɗan daga abubuwan da ainihin malam ya ishara a kai sai dai kuma har wa akwai isma game da mala'iku jama'a musan cewa mala'iku tsararru ne daga kuskure ko laifi shi yasa kissa haruta da maruta da ake bugawa ai wannan kissa ita ma a cikin old testament ta zo ta zo a cikin old testament ne cikin tsohon alkawari cewa haruta da maruta wasu mala'iku ne da suka yi wa allah maɗaukakin sarki laifi suka nemi wata mata suka je daga nan suka yi kisan kai daga nan suka sha giya daga nan suka yi zina suka haba jama'a mala'iku abin ya zama tatsuniya to mala'iku ma'asumai ne jama'a allah maɗaukakin sarki ya taimake mu dangane da ibadar mala'iku dama su an halicce su ne don ibadar gaba daya kuma ibadar kadai suke yi ba sa yin wani abu na daga cikin harkokin rayuwa wanda dan adam yake samun kanshi a ciki ko aljani dan adam yana samun kanshi a halin tattali a halin rayuwa a halin kula da kaza a halin kula da amma mala'iku abinda aka halicce su shine kadai ainihin suke yi ina fatar mun gano wannan Allah maraukakin sarki ya taimake mu wannan kaɗan daga bayanai ne dangane da mala'iku jama'a sai magana dangane da littafai da ainihin malam yake cewa kuma wajibi ne mutum ya yarda da ainihin littattafan Allah littattafan Allah baki ɗaya da aka saukar irin su at-taura injila da takaddun da Allah madaukakin sarki ya saukar wa da annabi Ibrahim ina fatar mun gane sannan da zabura ta annabi Dawud wajibi ne ka yarda da waɗannan littattafai yadda a jimillance waɗannan littattafai amma ba ma'asumai ne daga canji ko lalacewa ta same su da don haka duk littattafan sun samu kansu a cikin rikici kuma waɗannan littattafai imani ake neman kai da su amma ba a ɗaukar su ana wa'azi da su jama'a da wannan ne za mu bayyana kuskuren masu ɗaukar zabura suna wa'azi da ita sai ka je ƙauye sai ka ji wani malami ya shahara malam mai zabura shi baya wa'azi da komai sai zabura yaya aka yi gane cewa ma zabura ce tukuna shi ne ba da qur'ani yake wa'azi ba da zabura to kaga wannan khalif to uraf ne dan ya saba wa masu wa'azi ne dan shi a san shi in ba haka ba me ya kai ka wa'azi da zabura imani aka ce kai da ita abin duk da kake nema na wa'azi yana nan a cikin alqur'ani duk shiryar da kake nema tana nan a cikin alqur'ani sannan yana daga cikin kurakurai jama'a idan aka samu wani rafrar fara ko wani fasto ya musulunta sai ya ta tara musulmi wai ya nemi musu wa'azi da bible dan me zai musu wa'azi da bible babu buƙatar wa'azi da bible jama'a wa fasto ne ya musulunta reverend ne ya musulunta malami ne ko mai ibada cikin kiristoci ya musulunta sai ya je kuma ya ci gaba da koyon addinin musulunci tun daga farko in Allah ya mai baiwa ya mai da shi malami a musulunce bayan karatu yayi wa'azi amma jama'a abin mamaki yau sai mai wa'azin qur'ani ya tara mutane ba za a tari yadda ya kamata ba amma in aka ce fasto din nan da ya musulunta yau zai yi wa'azi sai ka gari gaba ɗaya ya rikice wace hikima ce ta yi muku wa'azi da me zai muku wa'azi ya san musulunci ne bai san musulunci ba zai muku wa'azi da bible ba ku bukatar bible shi ma ya kafirce wa wannan abin ne don ya zan ba bible din ne na gaske ba yau ba shi ne dinar yake cewa halal kitabul muqaddas kalamullah is the bible god's word anya littafi mai tsarki ko littafin Allah ne ka karanta wannan littafin na na na na na didar ko ka saurare ko ka ga kasar nashi a nan ya tabbatar da cewa babin da ke hannun mutane a yanzu ba shi ne injilar da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ba sai dai ibn taymiya cikin majmu'ul fatawa ya ja hankalin musulmi da cewa kada musulmi ya daga babul ya ce duk abin da ke nan ƙarya ne ya ce domin duk rikita rikitar da ta faru za a samu kalma ko kwaɗo wadda ta Allah ce wadda bata rikice ba in dai an taɓa ka sai ka ce mun yi imani da abin da aka saukarwa annabi Isa shi kenan ka zauna lafiya na fatar an gani Allah malaukakin sarki ya taimake mu to wajibi ne a yi imani da ire-iren waɗannan abubuwan duk gaba ɗaya da Allah malaukakin sarki ya saukarwa da annabawa amma ba za a yi wa'azi ba ba za a yi aiki da kowanne ba sai da alƙur'ani karanta suratu ali imran farko farkonta da Allah malaukakin sarki ya yabi at-taura ya yabi injila sai kuma ya ce wa anzala الفرقان sai ne bayan da ya magana a taura ya ce wa'anzalar taurata wal injila min qablu hudan linnasi kafin saukar da alqur'ani a taura da injila su suke shiryar da mutane bayan sauka alqur'ani fa a taura da injila batar da mutane suke yi shine abin da nake so ku gane da yake shi ya saukar da attaura da injila sai ce min qablu ai min qablu nuzulil qur'ani kafin saukar alqur'ani hudan linnasi ai huma hidayatul linnasi suna shiryar da mutane sai ce wa anzalal furqana amma kuma sai ya saukar da alfurqana ina ma'ana alfurqana anan fantastic dan yayi dan zamani shi zamani yanzu a taura da injila sun zama outdated ba za su yi amfani ba za su yi maganin komai wannan lokaci amma alkur'ani shine mai rabe ƙarya da gaskiya har duniya ta tashi shi ya dace da wannan zamani ina fatar mun gane Allah maraukakin sarki ya taimake mu sannan imanin da manzannin Allah wajibi ne mu yarda da dukkanin manzannin Allah kamar yadda bayani ya gabata cewa manzanni din jam'i ne na manzo abinda kuma ake nufi da manzo da sahihiyar magana shine mutumin da Allah ya aiko shi da sabuwar shari'a kar ya tashi ya isarwa da mutane annabi kuma shine wanda aka saukan mai da wahayi da umarnin ya ɗauki littafi ko wahayin da ya gabace shi ya yi wa'azi da shi muka ce fassarar da ake gabatarwa cewa annabi shine wanda aka yi wahayi ba a ba shi izinin ya faɗa ba manzo shi ne wanda aka yi wa wahayi aka ba shi izinin ya faɗi muka ce wannan fassara kuskure ce don Allah ku je ku karanta littafin tafsirin alusi za ku ga gamsashen bayani akan ainihin wannan matsala za kuma ku ga kuskuren da ke cikin waccan fassarar da malaman asha'ira malaman mutakallima suka ainihin gina mutane a kai Allah madaukakin sarki ya taimake mu to wajibi ne mu yi imani da su waɗannan manzanni jimillarsu da tafsilinsu ina ma'anar jimilla waɗanda Allah maɗaukakin sarki bai ambace su ba dole mu yadda da su gaba da da kuma tafsilin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗe su a cikin alƙur'ani su ne guda ashirin da biyar ji abin da wani malami yake rera waƙa ya ce fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa hum idris hudu شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم المختار قد ختموا yace fi hujjatina a cikin suratul an'am daga aya ta 83 zuwa 86 jama'a Allah yace wa tilka hujjatuna atayna ibrahima ala qaumihi Allah ya kawo irin gwagwarmaya da dauki ba dadin da annabi ibrahim yayi da mutanen zamani shi akan mai jama'a akan tauhidi addinin annabawa na fatar mun gane da Allah ya bada wannan labari sai ya ce waɗannan su ne hujjojinmu waɗanda muka baiwa annabi Ibrahim ya samu mulkushe al'ummar shi narfa'u darajatin man nasha haka muke ɗaukaka darajar duk waɗanda muka so inna rabbaka ali hakimun alimun ubangijinka gwani ne kuma mai hikima ne in ba haka ba ya za a haifi ɗan yaro ɗan ƙarami ya tashi ya mulkushe manya-manyan arna waɗanda sun dahu a cikin shirka irin wannan to Allah madaukakin sarki gwani ne kuma mai ilimi da Allah ya raba annabi Ibrahim da kaya su ne waɗannan maguzawa suna marut ya raba shi da manya-manyan arna masu bautar wuta masu bautar taurari sai Allah ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba sai muka yi mishi baiwar da ishaqa bayan ishaqa din kuma muka yi mishi baiwar jika shine yaqub wa kullan hadaina dukkan dan da jikokin guda biyu su sai muka shiryar da su ba mu batar da su kamar yadda muka batar da iyayen annabi Ibrahim ba kaga Allah gwani kenan da Allah ya raba annabi Ibrahim da batattu bakaken arna sai Allah maɗaukakin sarki ya haɗa shi da shiryayyun annabawa suka fito daga tsafan shi wallahi jama'a duk wanda yi wa kafirci tawaye yi wa kafirai tawaye ba don ya ci mutuncinsu ba ba don ya ci zarafinsu ba wallahi Allah ba zai ba shi kunya ba duniya da lahira ɗauki annabi ibrahim ya zama maka kyakkyawan abin kwaikwayo da koyi ka gani annabi ibrahim ya rabu da su ba don yana kin su ba ba don yana wulakanta su ba sai don yana kin mugun abin da suka dauka sai ya zanto soyayya ba za ta shiga makalin su ba kenan domin sun ki su dauki abin da Allah yake so sai ya rabu da su da ya rabu da su yana rabuwa da su sai Allah madaukakin sarki ya mishi baiwa da da ishaqa sannan kuma tinkan a haifi dan ma fa Allah yake cewa wa min wara'i ishaqa yaqub bayan isa haka ma yaqubu yana nan zuwa kuma dukkan su shiryayyu ne annabawa ne sannan wa nuhan hadaina nuhu ma mun shiryar da shi yana daga cikin salsalarwa salsalar annabi adamu alaihi salatu wassalam ana lissafa annabawa ne anan sai yake cewa min qablu wa min zurriyyatihi daud daga cikin zurriya annabi nuhu wanda yake mun shiryar da shi tun kafin annabi ibrahim da ya'yan shi sai kuma cikin salsala annabi nuhu sai aka samu wa sai aka samu dawud wa sulaimana sake ɗauko nuhu ka gani wata irin mukarana ce allah yake maka wato in kana so ka fahimci alƙur'ani ka je ka karanta ilimin balaga da ma'ani za ka morewa alƙur'ani da kyau jama'a abinda allah yake nuna maka in dai akan tauhidi ne to ka tsaya kai baran baran da kowa in dai akan shirka ne kar ka yadda tafiya ta tafi tsakaninka da wani in dai dan Allah kake kuma manufar kenan Allah ba zai barka kai hawaye ba Allah ba zai takaita ka ba kowa ya san irin bala'i da musiba da kafiran Nuhu suka saka shi a ciki saboda ya zo da tauhidi saboda ya kyamaci shirka yau amma menene biyo baya ji sai Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa nuhan hadaina nuhu ma muka shiryar da shi min qablu tun kafin annabi ibrahim da yayan shi sai ce wa min zurriyatihi daga cikin salsalar annabi nuhu sai aka samu ainihin wato dawud wa sulaiman da dawud da sulaimana na'am ibrahim ko dawud da sulaiman duk za ka iya dauka salsalar ai duk guda ɗaya ce in ka ɗauke ta da ni za ka shallaka ta zuwa ga nuhu in ka ɗauke ta kuma saka komo da da dawo da suleiman zuwa ga ibrahim ina fatar mun gane sai ce wa ayyuba haka nan shi ma annabi ayyuba mun shiryar da shi wa yusufa haka nan yusufa wa musa wa haruna da musa da haruna وكذلك نجزي المحسنين sai Allah ya ce ba waɗannan masu kyautatawa ba kadai duk wani wanda bautata wa Allah ya bauta wa Allah shi kadai haka Allah zai mai sakamako jama'a mun fahimci wannan da kyau idan ka tsarkake zuciyarka Allah madaukakin sarki ba zai ci amanarka ba sai ya baka salihai cikin yayayenka jama'a mun fahimci wannan da kyau alkawari ne gashi Allah yake cewa wa kazalika kamar yadda kuka ga muka yi waɗannan bayan Allah saboda tauhidi saboda gudun shirka da suka yi haka duk wanda ya kyautata wa Allah da tauhidi haka za mu yi mishi sakamako wa zakariya haka zakariya ne shiryar da shi wa yahya wa isa haka nan annabi iliya kullum min as-salihin waɗannan duk suna daga cikin mutanen kirki wa isma'ila wal yasa haka isma'il haka al yasa'u wa yunusa wa luta haka yunusa da lut duk waɗannan Allah madaukakin sarki ya ce wa kullum faddanna alal alamina kowanne daga cikin waɗannan mun ɗaukake shi ya fi kowa daraja a zamanin shi to waɗannan in ka lissafa za ka ga annabawa guda nawa kenan guda goma sha takwas aka lissafa a wannan ayar sauran guda bakwai ɗin su ne waɗanda aka ambata a cikin wannan baitin waka shine idris da hud da shu'aibu da salihu da zulkifli da adamu da al-muhtar dan amina baban zara sallallahu alaihi wasallam ina fatan mun gane wannan da kyau to waɗannan su ne jerin biyar annabawa manzanni guda ashirin da biyar waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ambaci sunayensu bayan waɗannan to Allah bai ba da labarin sunayen wasu annabawa ba manzon Allah bai ba da labarin sunayen wasu annabawa ba to sai ka ɗaure ta nan kar ka je kana kakale kamar yadda mutane da kamar annabi Nuhu Allah ya faɗi sunan shi amma da kaje kana karanta tafsirai sai ka ji suna cewa sunan annabi nuhu abdul ghaffar ah to ina wannan yazo a qur'ani ina yazo a hadisi babu garin fassara a a tsaya nuhu nuhu ba za ka tabbatar da abdul ghaffar ba sai in kana da nassin aya ko ingantaccen hadisi kuma babu to tunda babu tsaya da sunan da Allah ya kira shi amma zakewa ce ta dan adam in ba haka ba Allah ya kira shi nuhu sai ka ce a azuhu ba sunan shi bane a abdul ghaffar aina laka min hada ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu imani da su wajibi ne gaba daya saboda ba za ka iya sanin yawan manzanni da annabawa ba domin nasu qur'ani cikin suratul nisa Allah yake cewa wa rusulan قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك wasu manzannin tuntuni mun baka labarinsu wasu manzannin kuma kai ma ba mu baka labarinsu ba cewa ba a bai wa annabi labarinsu ba me yake nunawa ba ambaci sunansu ba to sai a yi imani da su a jumlance sannan da yake cewa kuma wa in min qaryatin illa khala fiha nadhir babu wani gari sai da yawan akwai manzo da yake ta wannan gari to wannan yana nuna yawan annabawan yawan manzannin ina fatar mun gane to wajibi ne mu yi imani da su manzannin kun ji na daya mu yadda da su mu yadda sun isar da sakon Allah bayan haka kuma mu yarda cewa yadda wanda yake babu shakka akai cewa tsararru ne su daga ƙarya da ha'inci da kuma duk wani abu na maguri sannan wajibi ne da cewa su kammalallu ne matukar kammala duk wani abin da ya shafi kazanta ko na ƙasa na addini ko rayuwa ko dangantaka ko siyasa ko harkar yau da kullum wajibi ne mu tsarkake waɗannan annabawa jama'a da irin waɗannan dalilan ne sai malamai suka ce to haramun ne a yi drawing ɗin hoton annabi ba drawing ɗin hoton annabi saboda duk yadda kai drawing ɗin hoton da baka taɓa gani ba kai ko wanda ka taɓa gani ne sai an samu wata na ƙasa to na ƙasa annabi kuma daidai da gwargwadon faɗin farce to kafirci ne saboda haka ba kyau zana ainihin wato annabawa da wannan munasabar zan sake ɗauko magana bayan ce balle kuma mala'iku wanda za ka je masallatai na bid'a sai ka ga ana sayar da hoton mala'iku duk muna yara haka za a sayo hotunan na abu ana ta abin mu kasa bacci a ce ka ga wani kiri ya tashi wani sai wayo Allah wayo Allah tun ba a je ba haka za ka je masallatan yan bid'a ranar juma'a ka je ka samu wani bakin kato ya tsaya yana ta ƙarya ya ce wannan wani kiri ne gashi nan wannan wanda ba ya tashi sallar safa ne wannan kuma wanda yake cin amanar matar shi ne wannan kuma wanda yake kaza ne sai ga kawai tsofaffi sun rushe da kuka ƙarya ne ya je lahira ne gano jama'a mutane suna da ganganci jama'a na tafi gadon gida wani lokaci na je kasuwar rimin gado na je na samu wani makarici ya tara mutane kawai yana an zaunar da wani bakin kato da shi da mazaji kawai bakin kato na ɗaya yana ta zufa ana fifita nace lafiya wannan aka ce wai daga lahira ya fito yana jawabin lahira nace kayan kawai mahauka ranar laraba ranar kasuwa riri gado sanin kasar kano eh yana jawabin lahira yake haka aka ce yana jawabin lahira nace eh wannan ne aka ce wai daga lahira ya fito Allah ya kiyaye wallahi mutane ba su san kiyama ba ba su san Allah ba jama'a shi yasa dole sai an karanta da mutane tauhidi jama'a rashin sanin Allah shi ya kawo wannan wautar jama'a ce za a zana hoton annabawa za a zana hoton mala'iku wannan kiristoci ne suke a jikin motocinsu da sauransu amma musulmi baya yi jama'a Allah ya kiyaye sannan kuma wajibi ne ka kudurta cewa su annabawa din da manzanni wasu sun fi wasu daraja ina fatar mun gane saboda nassin qur'ani yana cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd waɗannan manzanni da muke ta bada labarin su a cikin alqur'ani mun man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi gaba da gaba kamar annabi Musa kamar annabi Adam annabi Musa qur'ani ya bada labari Adamu manzan Allah ya ce Allah ya magana da shi gaba da gaba a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Ibn Hibban ya ruwaito jama'a mun gane minhum man kallama Allah sannan warafa ba'dahum darajat Allah ya ɗaukaka darajojin wasu kamar annabi Idris alaihi salam mun fahimci wannan da kyau jama'a haka wasu sun fi wasu to waɗanda suka fi kowaɗanne da ingantacciyar magana su ne ulul azmi min ar-rusul waɗanda su ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan Ibrahim sannan Musa Isa Nuhu alaihi salatu wassalam annabi Muhammad ya fi kowa daraja cikin waɗannan guda biyar ɗin waɗannan guda biyar sun kai matuƙa a wajen girma don haka Allah yake cewa annabi shi wasbir kama sabara ulul azmi manzanni waɗanda suke da azama suke da ƙwazo wajen biyayyar Allah to kai hakuri wala tasta'jil lahum kar kai gaggawa yi musu mugunyar addu'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya ambaci waɗannan manzanni a waɗannan ayoyi ga su kama haka kujin da Allah ya ce wa iz akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuh wa min ibrahim wa musa wa isa ibn maryama wa musa ko eh wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryama an fahimci wannan Allah ya ce ka ba su labarin alkawarin da muka ɗauka da annabawa baki ɗaya haka nan muka ɗauka da kai kaga sai aka ware annabi yana nuna ya fi kowa daraja to haka sai aka ce wa min nuhin haka nuhu wa ibrahima haka nan ibrahim wa musa wa isa ibn maryam waɗannan manzanni guda biyar da aka ware su da ambato dalili ne akan su kowa kamar yadda Allah yake tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha a daren lailatul qadr duk mala'iku suna sakkowa ƙasa har ma mala'ika jibril to sai a ce wannan girmamawa ce ta musamman ga mala'ika jibril ba dan komai ba don ya fi su to nan da Allah ya ce wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum mun ɗauki alkawari da annabawa baki ɗaya shine Allah yake tuntubar annabi yake tuna mai wannan magana yawa ya isar sai kuma yace wa minka haka daga gare ka yaushe annabi ba shi daga cikin annabi ne yana daga ciki amma anan an ware shi ne don an bato shi ya zan ya ɗaukaka sannan aka lissafa sauran waɗannan guda hudu in ka hada da annabi su suka yi guda biyar waɗannan annabawan da manzanni sun fi kowa haka Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da mu wannan al'umma Allah yake shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi Allah yake ya shar'anta muku addini wani irin addini addinin da ya wa Nuhu wasiya da shi Nuhu kun ga na ɗaya kenan wallazi auhayna ilaika sannan kuma shi ne dai addinin da muka yi maka wahayi ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabawa nawa kenan biyu wa ma wasaina bihi ibrahima haka nan addinin nan dai shi ne wanda muka yi wa Ibrahim wasiya da shi annabawa uku wa Musa da Musa annabi na hudu wa Isa da Isa waɗannan annabawan ware su da aka yi anan dalili ne akan suna da daraja ta musamman a bisa sauran wani addini ne sai Allah ya ce an aqimu dina ku sai da addini kwaya ɗaya rak wala ta tafarraku fi ka ku sake ku rarrabu amma sai Allah ya ce kabura alal mushriki na mata da ilaihi wannan magana ta yi wa arna nauyi a ce a zo a haɗu akan addinin musulunci ɗaya a ba haka suke so ba so suke a dargaza addinin wannan ya kama nan wannan ya kama nan wannan ya kama nan saboda idan addini ya rarrabu jama'a manya daga waɗanda suke shugabancin wannan rarrabuwa akwai wata fa'ida da ke zuwa gare su su amma in addini ya haɗu to duk wata fa'ida tana zuwa ga addinin ne wanda ke rayuwa cikin addinin sai ya ci moriyar addinin ba wannan fa'idar ba don haka duk wani masoyin zuciya so yake addini ya rabu in ya rabu sai ya rinka samun sakamakon zuwa ga aljihun shi don haka duk wata kungiya duk wata ɗariƙa duk wata tafiya da za ku ga ta waye ba wai tafiya ce wadda musulunci za a gina ba za ga fa'ida tana komawa aljihun waɗanda suke gudanar da tafiyan ne shi yasa arnan makka shugabannin suka ce ba zai yiwu ba a ja'alal alihata ilahan wahida ya mai da alloli gaba ɗaya guda ɗaya don haka ce Allah ɗaya ne wani Allah na sama a lokacin da da'awa ta da'awa gumurzu ya gumurzu tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da kafiran makka sai aka samu wani dattijo mai iya magana aka ce muna ganin yaron nan da ya kawo fitina yana zagin allolin nan yana jin maganar ka me zai hana ba za ka je ka dan tattauna da shi ba ka gano me ya dame shi ko me za mu ba shi shi da ya shigo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kai ne kake so ne wai ya Muhammad idan mulki kake so za mu naɗa ka kafi kowa sarauta cikin larabawa annabi ya ce ba wanda nake so ba kuɗi kake so za mu tara maka kafi kowa kuɗi annabi ya ce ba manufar kenan ba idan mace ce kyakkyawa za mu samu macen da ta fi kowace mu aura maka yace ba wannan nake so ba yace to me kake so Muhammadu duk kayo ka rikita mana al'umma yace abin da nake so ya fi komai sauki shine a bautawa Allah shi kadai ka ada shi da kowa sai yace kash ana raba ka kiwon akuya kana kallata haihuwa ai abin da aka kawo ni kenan dan in hana ka faɗi kuma ka sake faɗi yace shi bukatar da ta sa kenan duk abin da yake faruwa a tsakanin shi da su sai ce da Allah annabi kenan ya ce da Allah zan yi maka tambaya Allah nawa kake bautawa ya ce guda bakwai guda bakwai ya ce a ina suke ya ce ɗaya yana sama guda shida suna ƙasa ya ce idan ciwon kai ya kama kawa kake kira ya ce wanda ke sama idan ana fari ba ruwa wa kake kira ice wanda ke sama idan wata matsala ta fitile ka wa za ka kira ice wanda ke sama yace amma an ka tashi bauta fa yace sai in bauta wa su bakwai din gaba ɗaya sai yace kai zalunci sai jawo wani ya lulluba kanshi sai gudu ya bar wurin annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a ku ji kafirci ya bayyana karara Allah bakwai kake bautawa amma in matsala ta same ka wancan na sama shi za ka kaiwa me yasa ba za ka kai waɗannan na ƙasa ba da ke kusa da kai dan ka tabbatar da cewa ƙarya ne to sai Allah ya ce kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilayhi wannan da'awa wannan wa'azi yayi zafi ga arna a ce Allah kaɗai za a bautawa wannan karatu ba shi da daɗi abin yayi zafi jama'a mun fahimci wannan da ke ku amma ku dubi abin da Allah ya faɗi da farkon aya cewa ya shara'a lakum min ad-dini addinin da Allah ya shar'anta muku shi addinin da yayi wa annabawa wahayi wadanne irin annabawa Nuhu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Ibrahim da Musa da Isa har yau fa in baka gane addinin ba sai ce ku tsayar da addini kakkurar rabu ake wannan fa'ida a yau wadda mai yiwa akan ta za mu tashi karatu ne insha Allah ta'ala ku gane cewa duk wata rarrabuwa ta addini da zaka ji wani ya kace a kanta to fa'ida yake so ta dawo aljihun shi amma in dai zai yadda a tsaye da addini kwaya daya wani addini wanda Allah ya wa annabawa wahayi wanda Allah ya wa annabawa wasiya idan har zai yadda to addinin ne zai ginu shi ba zai ginu ba amma sai dawo ya zauna a cikin inuwa addini yanzu dan Allah ka rayu cikin inuwarka amma addini yana rana shi ya fi ko kuwa kai ka rayu a cikin inuwar addinin da shi addinin ya kafu har yin rassan da ya inuwa ka rayu a cikin inuwar addinin da ya kafu ya rassa wannan shine abin da malaman farko suka ɗauka jama'a shi yasa sun rayuwarsu ta ɗaukaka waɗanda suka biyo bayan su abin da suka ɗauka kenan har zuwa kan su shekul islam ibn taymiya har zuwa kan mujaddidi da shi da ainihin ɗan shi da yan uwan cikin addini sai a koma a rayu a cikin addinin amma in ka gina kanka to ran da tsiraici ya tayar maka baka da inda za ka fake saboda haka jama'a ku daukar wa kanku cewa ba zai yi wa addinin musulunci ya tsayu ba sai al'umma sun bar rarrabuwa a dawo a tsayu akan addinin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja zane dogo mai tsawo a ƙasa sai ya ja ƙananan zane dama da hagu sai ya nuna wannan dogon zane ya ce wa anna hadha siratu mustaqiman fattabi'uhu wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya ku bi ta wala tattabi'u subula kar ku bi waɗannan ƙananan hanyoyi da ke gefe fatafarra bikum an sabilihi sai su raba ku daga hanyar Allah ba sunan ƙungiyar ba ba sunan mazhabar ba ba sunan ɗariƙar ba ba sunan wannan tafiyar ba amma menene ke cikin tafiyar shine abin da ya damu addinin musulunci idan har abin addinin musulunci ne sai dai wani yanayi ya sa an sa mai wani suna a nan ba nan ne matsalar take ba don in ya tabbata addinin musulunci ne sai dai wani yanayi da aka shiga yasa aka kiraye shi da wani suna wancan ma ya je yana addinin musulunci wani yanayi yasa ya kiraye shi da wani suna tabbas za a ga abin duk iri ɗaya ne haka ne ko ba haka ba haka abin yake yo amma in ya zama ba addinin musulunci ba ne ku tuna ko an kira shi da sunan addinin musulunci in an zo aikata shi a aikace ai za a ga bambanci don haka rabuwar kai jama'a ba komai ke kawo ta ba sai neman yasa sai su kafe akan kar a zo a haɗa kai akan addinin da Allah ya aiko annaba ya musu wasiya da shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu sannan sai kuma malam ya magana dangane da tayar da matattu bayan mutuwa aqidar tayar da matattu bayan mutuwa aqida ce tabbatacciya da Qur'ani da hadisi sai dai kafirai sun kasu da yawa akan ta tun daga da har yanzu wasu kafirai gaba ɗaya ba su yadda za a yi tashin alkiyama ba Allah ya ce za'aman da zina kafaru Allah yi ba shi Allah bai yadda da wannan maganar ba don haka sai ce za'ama kafirai sun riya cewa wai faufau ba za a tashe su ba sai Allah ya ce kul bala wa rabbi ka ce ƙarya kuke na rantsi da ubangiji na latuba a sunna sai an tashe ku sun malatunabbi'unna بما عملتم ثم لتنبئن كل latunabba'unna thumma latunabba'unna bima amiltu sai kuma an ba ku labarin ɗanyen aikin da kuka yi wa zalika ala Allah yasir wannan ma ai ne sauki ne a wurin Allah ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida da halittar ku da mutuwar ku da ta da ku kamar ma rai ɗaya ne a wurin Allah yau ne da wahala a wurin Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau to waɗannan ba su yarda da tashin kiyama ba gaba daya wasu kuma suka ce to da mu dai ko za a yi ko ba za a yi ba mu dai zato muke sai Allah madaukakin sarki ta ɗaita labarin sai yake cewa su ne masu cewa inna zulmu illa zanna wa ma nahnu bi mustaqilina mu dai zato muke yi ba mu da tabbas ko za a yi ko ba za a yi ba dai sannan wasu kafiran kuma sun yarda za a yi tashin alkiyama amma sai suka ce in sun je lahirar kuma duk da kafircin su to Allah ba zai iya musu hisabi da azaba ba ba dan komai ba dan suna da ƴaƴa suna da dukiya jama'a mun gano wannan Allah ya ce a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا ونكاتا كافرين مالا yana buga kirji yana da ƴaƴa karfi suna tafiya suna bin shi a baya bodyguard yanzu gaban annabi ya ce ya muhammad yanzu dan na ki yarda da kai sai ka ce ranar alkiyama za a ɗauke ni a saka na a wuce ce duban nufa dubanni ma ya kama da wanda wuta za ta ci kuma kai ka dubi waɗannan yanzu waɗannan ya ko kukan kura da sai su kwace ni daga azabar ba ba ka ganin su ne muhammad shi ne allah ya ji zafin wannan magana ya saukar da wannan aya ce ba ka ga wannan ba ne wanda yake bugun kirji yake kafin cewa allah yake cewa kuma ƴaƴan shi da dukiyar shi za a zake musu da shi su lahira za su cece shi sai allah ya ce a tala al-ghaiba ya leƙo kiyaman ne ma'ana kamar kafin a shin ba ana samfoci ba da yara ke cewa samfat a ɗan nuna maka sai ka fara bada labari shin zai yi kyau ko ba zai kyau ba shin an gara mai kiyaman ne ya leƙo ta ya ga yadda za ta faru har zai iya kwatar kanshi ko ya'yan shi ko dukiyar shi an takhala inda rahmani ahada ko ko alƙawari suka yi da Allah cewa in yayi kafirci a duniya a lahira kuma zai iya kwatar kanshi sai Allah ya ce kalla babu ɗayan biyu sanaktubu ma yaqul duk abin da yake faɗi za mu rubuta wa namuddu lahu min al'azabi madda kuma za mu fadada mishi azaba fadadawa jama'a kun ji fa wa narithuhu ma yaqul ya'ya da dukiya da yake alfahari da su za mu basu a bayan shi za a gaje su wa ya'tina farda zai zo wurin mu tilo matsiyaci ba shi da kowa ba shi da komai waɗannan su ne jimillar aƙidojin jahiliya game da tayar da matattu ko kuma tayar da kiyama wani kafir ya taɓa riko wani farin ƙashi ƙwal irin wurgar da shi gaban annabi ya ce mai yi hulun izama wa hiyar ne yanzu wannan ƙashi da ya taɗai taɗai waye zai iya tayar da shi ka dube shi mai muhammadu ba za ka faɗi magana mai kan gado ba shi ne allah ya ce kul yuhi hallazi aishaha awwala marra ba shi an saka ce wanda ya kirkiri halittar kashin tun farko shi ne zai iya tayar da shi jama'a duk waɗannan abubuwa har yau ne abin ta kai ce yau kamar shekaru goma sha bakwai ko sha takwas 1987 ko 86 aka samu wani kafi a tarayyar soviet can wajejen ƙasar rasha ya sa rana da lokaci wai duniya za ta tashi abin takaici da mamaki har musulmi wasu sun yarda a lokacin nan to alhaji Allah a yafe mu a yafe mu dan ka san abin ta yi san gaskiya ka san Allah ya mallaka musu duniya ko alhaji ka lalace ka yarda da maganar bakin da ma guje wanda da kafin wannan lokacin ya ce ma Allah ƙarya ne kuma yanzu ya ce duniya za ta tashi kuma ka yarda ba wanda ya san san da za a yi tashin alkiyama sai Allah jama'a yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha tambayar ka suke yaushe ne tashin alkiyama ne qul ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa ka ce Allah ne kadai ya san san da za a yi kuma ba zai faɗa wa kowa ba za ka ɗaitu shi kadai fakulat fi samawati wal ardi wannan matsalar ta yi nauyi mala'iku ma matsalar ta dame su yaushe duniya za ta tashi a nan duniya ma ta damu mutane sai Allah ya ce amma dai duk da haka la ta'tikum illa baghta ba za ta zo ba sai a afke yasalunaka ka annaka hashiyun anha tambayar ka suke kamar ka sani ka ki fari haka al'amarin yake jama'a ba wanda ya san san da za a yi tashin alkiyama sai Allah amma tashin alkiyamar gaskiya ne dadewa ba a yi ba ba ta sawa a ce ba za a yi ba amma in kana da hankali abubuwan da ake baka labari na alamominta ka je ka tambayi kakanka ka je sun bayyana a zamanin shi kai yanzu gashi sun bayyana sannan shi kakanka da zai koma ya tambayi kakan shi shi kuma yadda al'amura suka faru na alamomi zai ce kakan shi ya ce ba su faru ba ashe wannan dalili ne akan alamomin bayyana suke ƙara matsowa take kenan to ko ka yadda ko ba ka yadda ba Allah bai madaukakin sarki yana cewa iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar duniya ta kusa tashi har ma wata ya tsage jama'ar musulmi tauhidi addinin annabawa za mu saurara anan sai gobe insha Allah ta'ala Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk